أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 29 ga watan Rajab Hijira 1446 wanda ya yi daidai da 29 ga watan 1 miladiya 2025 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondo day daidai kasuwar bankane birnin Niyami a jamhuriyar Nijar. Muna tafsiri a cikin suratu Qaf jiya Allah ya ba mu iko mun zo ƙarshen surar yau za mu fara karatu a cikin suratu Zariyat tun daga farkon surar zuwa abin da Allah ya so. Kafin mu fara tafsirin surar za mu gabatar da muƙaddimat na shiga surar. mukaddima na farko bayani akan sunan wannan sura wannan sura sunanta suratul dhariyat ba ta da wani suna in ban da wannan kamar yadda muke yin ishara wani lokaci ana yi a samu sura tana da suna biyu ko fiye da haka wannan sunanta suratul dhariyat mukaddima na biyu bayani akan inda aka saukar da wannan sura wannan sura makiya ce an saukar da ita a makka kafin a yi hijira zuwa makka aka saukar da wannan sura tana daga cikin surori na farko-farko da aka saukar wannan shi ne ijima'in malamai akan cewa makiya ce wanda suka kawo ijima'i akan haka akwai imamul qurtubi da ibn al-jawzi da imamul bukhari da sauran malama na tafsiri akan cewa wannan sura sura ce makkiya mukaddima na uku bayani akan adadin ayoyi da sura take da shi sura tana da ayoyi 60 daidai tana da kalmomi 360 tana da harafi 1287 sai mukaddima na hudu alaka wajahu shaba bainaha wa baina sabiqatiha tsakanin wannan sura da sura ta gabace ta shine suratul qaf kan manta suratul qaf khutimat bi dhikril jaza ta kare ne da bayanin sakamako da Allah zai mabayi waftutiha hadhihi sura بأن الجزاء واقع ita ko wannan sura an buɗe ta ana nuna wa mutane cewa sakamakon nan da aka ba da labari za a yi to kiyama tabbas za ta tsaya inna ma tu'aduna da sadiq lalle abinda ake muku alƙawari gaskiya ne kaga kenan karshen suratul qaf yana da alaka da farkon suratul dhariyat sannan a cikin suratul qaf akwai bayanin Allah ya halaka da yawa daga cikin al'ummomin da su gabata an ambata muna labarin su ala wajhi al-ijmal a dunkule amma a cikin wannan sura suratul zariyat zamu ji bayani akan wasu daga cikin al'ummomi da aka hallakar za a yi tafsiri daidai gwargwaro akan yadda Allah halakar da wa'inda suka gabace mu da suke sun kafircewa Allah ba su imani da shi ba a cikin suratu qaf akwai bayani akan halaye da damuwa na ranar tashi alkiyama lalle yake cewa wani fi hafi suri zalika yawmul khuruj aka yi busa a cikin kaho busa na biyu toran nan fa rana ce da mutane za su fito daga cikin kaburburansu in ka duba a cikin wannan sura sai ka ga Allah subhanahu wata'ala yana labarta muna abin da ya biyo bayan fitowa daga cikin kabari yawmahum 'alan nari yuftanun ranan nan za a kona kafirai a cikin wuta sakamakon kafircin da suka kasance suna aikatawa kaga wannan aya tana ƙara alakanta suratul dariyat da kuma suratul qaf sannan idan mun sake duba wannan surori guda biyu akwai ambato game da hali na 'yan aljanna da Allah ya ce haza ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz to sai Allah ya labarta muna a wannan sura suratu qaf za a ce da menene 'yan aljanna wannan fa shine abin da ake muku alƙawari da dukkan bawan da yake kiyaye dokoki na Allah to dokoki na Allah ba da baki ake faɗansu ba a aikace ne ake aikatawa shi yasa Allah a cikin wannan sura yake labarta mana cewa innahum kanu qabla dhalika muhsinin ai su ɗan aljanna kafin a yi musu hisabi a ba su aljanna to sun kasance suna kyautata ibada ga Allah kenan duk wanda ka gani yana morewa a aljanna to kafin ya samu wannan nan duniya ya yi ƙoƙari ya yi abubuwan so gabata kuma abubuwan suka zama wani kirki karɓaɓɓu allah maɗaukin sarki ya samu dace a cikin kowace sura allah ya nabbahar game da ƙudurarsa ta yin halittar sammai da ƙasai walaƙad halaƙanar samawati wal ard a cikin suratul zariyat allah ya ce wasu sama'a banaina ha bi aidi wa inna la musi'un sama da ƙasa Allah ya yi su amma bai bayyana mana irin abun da ya daka na mataki ba a cikin suratul qaf sai a suratul zariyat Allah ya nuna cewa shi ya yi sama ne da ƙarhinsa yana da ƙarhi rufi na sama wanda zai rike shi sai Allah kaga kenan surorin suna alakanta munar junansu cewa suna da alaka sosai ta takaici za mu yi bayani a mukaddima na biyar game da abubuwan da surar take karantarwa surar dai tana farawa na farko da rantsuwa guda hudu da Allah ya yi saboda mahimmancin abin da yake son ya labarta wa mutane Allah yana da ikon ya rantse da duk abin da yake so amma kai dan adam ba ka rantsuwa sai da Allah wanda Allah ce mai yahlif fal yahlif billah duk wanda zai rantsuwa to ya rantse da Allah ne ba a rantsuwa da wani Allah sannan sura za ta karantar da mu ibqalu maza'imil mukabbirin lalata faɗan abinda masu karyatawa suke yi da masu karyata manzon Allah sura za ta nuna mana abinda suke faɗa ba gaskiya bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na gaskiya kuma ya zo da gaskiya ko ka yadda ko baka yadda ba sannan a cikin sura zamu ji bayanin abinda Allah subhanahu wataala ya yi tanaji ga masu jin tsoron sa na sakamakon da za a yi musu da kuma mummunan ukuba da Allah ya tanaji ga kafirai ranar tashiyar kiyama a cikin surar zamu ji ambaton wani bangare na labarin kissoshi na annabawan Allah da kuma yadda Allah ya hallakar da wasu waɗanda ba su imani da annabawa a cikin al'ummomin da suka gabata. A cikin Sura za mu ga kamala ta Allah subhanahu wata'ala da ƙudurar tasa wanda ya yi sama da ƙarhinsa ba tare da ya nemi taimakon kowa ba wanda yana nuna mana girma na Allah da cewa ya iya baya neman taimako bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai cin kai Allah ya ce wa dhariyati darwa Allah yana rantsuwa da iska wacce take kadawa da kura iskan da take kadawa tana tayar da kura Allah ce yana rantsuwa da irin wannan iska falhamilati wuqira da wa'inda ke dauke da nauyi me ke dauke da nauyi garagizai masu dauke da nauyi shine wanda ke dauke da ruwa Allah yana rantsuwa da su in Allah yana rantsuwa da girgishi wanda yake dauke da nauyi idan ka ga girgishi ruwan da yake dauke da su suna da yawa amma bai kuftowa ya faɗo sai dai ruwan su zo kaɗan-kaɗan har su ciyaye wanda ya wannan yana son ya nuna ma ya iya komai ya isa faljari ya ce yusra Allah ya ce ina rantsuwa da jirage na ruwa shine jariyat yusra da suke tafiya sannu a hankali cikin ruwa jirgin ruwa ba wani abu mai ɗaukan kaya da aka yi a bayan duniya wanda ya kai jirgin ruwa ɗaukan kaya kana ganin jirgi guda na ya ɗauki ton 500 na kaya ita da su cikin ruwa kuma ba zai nitse ba kuma ba wai yana gaugawa ne a tahiyan ba sannu sannu yake tashe su Allah ce yusra akwai lokacin da zaka tsinki wani jirgi ya taho kafin ya kawo gaba inda ya kamata ya tsaya sai sati kana hangen shi sai ka azama baya tahiya kuma tahiya yake da ka sannu a hankali har ya kawo kayan mutane wake tsare da shi wannan kudura ta Allah ce ya kamata mutum shi me da al'amarin shi ga Allah fal muqassimati amra Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku wa'inda suke rarraba al'amarin Allah subhanahu wataala wa'inda suke rarrabe al'amarin bayi mala'ikun da Allah yake aikowa ya wakilta su akan abubuwan da yake so a gabatar da su a cikin bayansa Allah ce yana rantsuwa da su wa'innan a jere jeri guda hudu na rantsuwa maluma suka ce jawabul qasam shine inna ma tu'aduna la sadiq duk an yi tamhidi da wannan rantsuwa ne dan a tabbatar ma mutane fa cewa kiyama da ake muku alkawari gaskiya ne ku yi shiri don wannan rana tana nan tahe isa Allah ya rantsuwa da wa'annan rantsaye guda hudu zariyati darwa Allah ce ina rantsuwa da iska mai kadawa da kura falhamilati wuqira ina rantsuwa da giragizai masu dauke da nauyi wa'anda ke dauke da ruwa cikin su faljariyati yusra ina rantsuwa da jiragen ruwa da ke tafiya sannu a hankali a cikin ruwa falmuqassimati amra da mala'ikun da suke rarraba al'amura tsakanin bayan Allah inna ma tu'aduna lasadiq lalle fa abun nan da ubangijin ku yake muku alƙawari na cewa akwai hisabi bayan an mutu lasadiq to lalle gaskiya ne abun zai tabbata in an yi tashin kiyama mai zai faru za a yi hisabi ne wa inna dina lawaƙe addin alhisab kuma lalle hisabi zai auku a ranar tashi alkiyama kun fahimci hausa duk abin da ka yi na wani na alheri ko na shari za a yi dai su kamuku a tsakaninku lalace maliki yau dini mai mulkin ranar sakamako shine ranar alkiyama to wannan sakamako zai auku in ji Allah subhanahu wataala wa inna ad-dina lawaqi kuma lalle sakamako zai auku a ranar tashi alkiyama sai Allah ya ci gaba da wasu rantsuwa don kawo wata muhimmiyar magana Allah ya ce was-sama'i zatil hubuk na rantsuwa da sama ma'abuciya kyau ma'abuciya hanyoyi ma'abuciya kwalliya duk yana iya ɗauka zatil hubuk ma'abuciya kyau an gane ko wadda tana da kyakkyawan halitta wanda ya kalli sama ya kalla zai ga yadda aka yi ta ta dace kuma in ka kalli sama za ka ga an yi mata kwalliya da taurari an yi mata kwalliya da gizagizai duk abubuwan ban ƙari in ka kalla a sama kana ganin su to sai Allah ce yana rantsuwa da wannan saman kun gane hikimar dan ka kula da kyau ka debi saman ka ga ya aka yi ta ya aka kawata ta wanda yayi wannan aiki ya cancanta kai imani da shi innakum lalle ku nan ana bayani ne da mutane mutanen makka ahlul makka ya ahlul makka ya ku mutanen makka da kuke karyata manzon Allah lafi qaulin mukhtalif ku kuna cikin magana mabambanciya game da qur'ani game da manzon Allah wasun ku su ce qur'ani waka ce wasun ku su ce qur'ani sihiri ne wasunku su faɗi abinda suke so game da manzon Allah su ce manzon Allah ɗan tsahi ne su ce manzon Allah mawaƙi ne su ce manzon Allah mahaukaci ne su dai ba su da magana guda kun san ita ƙarya ba ta zama iri ɗaya gaskiya iri ɗaya ce ita yanzu idan mutane suka ƙirƙiro bid'a suka ce abaka za addini ne to ba wanda zai zama irin na wani in ka te kowane gari za ga nasu ba iri ɗaya ba ne amma duk abin gada an ka ce ma sunna ne duk garin da ka tahi in ka yi shi sai a ce ka yi sunna da ka saba mai sai a ce wannan ba karantarwar manzo Allah ba ce to shi yasa Allah ya ce innakum lalle ku lafi qawlin mukhtalif kuna cikin maganganu mabambanta yu'faku anhu man ufik ana karkatar da wanda ake karkatarwa game da menene game da manzo sallallahu alaihi wasallam ay yusraf anil iman bil qur'an wa bin nabi sallallahu alaihi wasallam mansurif ana karkatar da wanda ya karkace daga yin imani da Allah da kuma manzonsa malamai suka ce hakan ya faru ne li ilmihi subhanahu wataala annahu la yu'min saboda Allah ya san wanga dai ba zai imani ba da sai a zo a gaya ma magana game da manzo Allah ka kama ka yadda haka ne kuma alhalin ka san ba haka ba bisa da wanda kaga an zo an tsara mai magana ta ƙarya ya yadda da ita dama shi ma makareci ne lalatacce ne util al kharrasun Allah ya ce an tsine wa makaryata al kharrasun sune al kazzabun الذين قالوا في القرآن وفي نبيهم ما قالوا sune wa'inda suka faɗi abin da suke so game da Qur'ani suka faɗi abin da suke so game da manzon Allah na ƙarya ba na daidai ba to Allah ya ce an tsine musu shi yasa an ce qutilal kharrasun an gane lissahin Allah ya kare mu kaka dauka cewa abin ya tsaya a nan hayyar wanda duk zai faɗi magana ya jingina ta ga Allah ta ƙarya ya faɗi magana ya jingina ta ga manzo Allah ta ƙarya to zai shiga jerin tsinannu ma'ana wanda Allah ya nisantar da shi daga rahamar Allah idan Allah ya kaddara mutum zai nisanta da rahamar Allah to duk yadda za a yi aikin kwarai shi bai ma kusanto wannan gudun bane shi yi shi na kakkai mamaki wani zai hito shirishin kuma ya game da manzon Allah dama tsinanne ne ko yanzu aka ce ma ga wani nan ya yi kaza amma kana da tarihin babarsa ta tsine masa babansa ya tsine masa aka ce ya ɗebe wando a kasuwa ɗala za ka yi mamaki abinda zai faɗo ma da ka ai wannan kohe da wanda yana yi ai tsinanne na abinda wace da uba su tsine masa uwa da uba in suka tsine ma mutum rayuwa ta lalace mai to ina allan da ya yi mutum ko ba gaba ne saboda kaƙimin allah allah ya nisantar da ke daga rahmar idan aka mu daina faɗin ƙarya mu jingina ta ga manzon allah shi yasa allah ya ce allazina hum fi ghamratin sahuna sune wa'inda suke gafala gafalallu ne akan jahilcin da suke ma'ana sun jahilci gidan lahira allazina hum sune wa'inda fi ghamaratin ay fi jahalin sahuna ay ghafiluna sun raukana game da rashin sani an dalil akhirati game da gidan lahira la yubaluna biha babu ruwan su da ita sune wa'inda kana ya dauke ma'anar aya allazina hum fi ghamaratin sahuna sune wa'inda suka raukanu game da tashin alkiyama sune wa'inda suka jahilci abin da zai faru na tashi alkiyama da haka wasu imani da shi ba yas'aluna ayyana yawmuddin tambaya suke yi nan ba tambaya ta neman ilimi ba ba tambaya ta zigilanci inda an ce akwai tashin kiyama yaushe ne shine yas'aluna suna tambaya in ji Allah ayyana yawmuddin yaushe ne ranar sakamakon Allah ce yauma hun ranan nan fa su dai wa'annan da suka mutu a kafirai alan nari yaftanun za a kona su a saman wuta za a kona su a saman wuta mana Allah zai sa wuta a yi musu azaba da ita inda mun yi magana ce alfitnatu ta'ati bi ma'anin kathira tana zuwa da ma'anoni da yawa minha al-ihraqu bin nari daga cikin ma'anonin fitina a cikin alqur'ani akwai kone mutun da wuta da Allah ya ce innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq lalle wa'annan da suka kona mu'mine kaga fatanul mu'minina ai harraqul mu'minina wa'anda suka kona su to shine ma'anar fitina anan yawmahum 'alan nari yuhraquna sufa wa'anda suka kafirce game da ranar lahira to ranar alkiyama za a kona su da wuta sai mala'iku su ce da su zuqu fitnatakum ku ɗanɗani azaban da ake muku na ƙuna da wuta, hazan lari kuntun bihi ta sta'ajiluna, ai shi ne abin da kuke neman gaugawa a zo muku da shi, to yau gashi ya same ku. Ka zo kana cewa wayo shi ne kiyama ina ruwanka, ba an ci za ta tashi ba? To kiran akwai magana, to su tasu tambaya ta izgilanci ne, sai an tuna musu. to ku ɗanɗani azaban da kuke tambaya yaushe ne to gara nan ta zo ai mun shayi muna ishara kullum innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba su dai suna ganin yinin kiyama yana da nisa Allah ce mu mun san kusa ne saboda mai kullu atin qarib duk abin da zai zo kusa yake yanzu mun ji sakamakon waɗanda ba su bi Allah ba to wanda sun ka bi Allah fa su kuma ga makomarsu innal muttaqina lalle wa'inda suka ji tsoron Allah wa'inda suka ji tsoron shirka suka ji tsoron kafirci suka mu ubangijin su biyayya fi jannatin suna cikin aljanna ranar tashi alkiyama wa uyun da kuma idanuwar ruwa da suke gudana a cikin aljanna tare da su na adam da ruwa shi yasa so da yawa da an yi magana aljanna sai a ce akwai ruwa cikin aljanna to ku ji an ka ce wa uyun da idanuwar ruwa idanuwar ruwa wasan adadinsu sai dai Allah Allah bai gaya mana adadinsu ba amma dai akwai su nau'i nau'i wanda za ka yi rayuwa da su akhibina ma atahum rabbuhum haka ne ko suna masu karba ma'ana suna masu yarda game da Allah game da abin da Allah Ubangijinsu ya ba su na sakamako sun karɓe shi hannu bibbiyu sun yadda sun gode wa Allah a bisa wannan ni'ima innahum kanu qabla zalika muhsinin ai su sun kasance kafin a yi musu wannan sakamako a ba su aljanna muhsinina suna kyautata aiki na kwarai fi duniya a duniya amma a duniya su mutanen kirki ne kenan da kaga mutum yana cikin ni'ima a lahira ba lokacin da ya ji lahiran ne suka haɗu da ni'ima ba kafin ya tai lahira ya yi gwargwadon abin da Allah yake so shi kuma aikin da Allah ke za a yi mai shaida da shi bai kaɗan bai yawa za ka yi aiki kaɗan Allah ya ribi ikhlasinka ya ce ya baka aljanna ya baka ni'ima a lahira kuma za ka yi aiki mai yawa Allah ya karɓa ko ya ƙi karɓa idan ba an yi shi ba ne don Allah na ka mu dage mu yi aiki na ƙwarai kan mu damu da yawan shi ko ƙarancin shi inda za mu yi mu yi don Allah kaga Allah sai ya ba su martaba mai kyau innahum kanu qabla zalika menene muhsinina ba ce muslimina ba ba ce musulmai bane ba ce mu'minina ba sai an ce muhsinina a'ala maratibuddin martaba mafi daraja a cikin addini shine al-ihsan manzana da aka tambaye shi game da ihsan sai ce an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu in baka ganin sa fa innahu yaraka to shi yana ganin ka haka ya kamata mu zama kar ka yadda in kaga mutane kana rufa rufa ana a wani mutumin kirki ne akwai kokari amma in ko mutane ba sa ganin ka sai ka manta Allah yana ganin ka to abinda za ka yi gaban mutane su ce ka yi ƙoƙari ko babu sunan ka yi wanda ya yi shi dan ba dan su kake yi ba kana yi ne dan Allah Allah ka samu idan kai Allah ya ba mu labari kun je dai suna aiki musulmai ne mutanen kirki ne ko shi ko ihsanin nan kala biyu ne akwai ihsani bainaka wa bainar rabbik kyautata ibada tsakaninka da ubangijinka sannan kuma akwai ihsani bainaka wa baina ibadillah tsakaninka da bayan Allah wanda duk zaka yi mu'amala da su ka kyautata musu in zaka ibada da Allah ka kyautata musu kada ka mai da hankali ka ce a ni inde ni gyara da ubangiji na to kowa ma in bata da shi a ba dabi'an mu'mine bace mu'mine suna mu'amala mai kyau da sauran jama'a kuma suna mu'amala mai kyau da ubangijinsu Allah ya taimaka mana to ga sifa daga cikin sifofinsu aikin da suke yi kanu qalilan min al-layli haka ne ko ma yahjauna wasu malaman tafsir suka ce ma bi ma'ana la kanu qalilan min al-layli sun kasance suna sallah a cikin dare kowane lokaci ma yahjauna ba ma sa kwantawa kenan sai zama kanu kalilan min al-layli ma yahjum sun kasance da dare kadan ne suke kwantawa mafi yawanci cikin dare suna tashi suna sallah suna ibada ga Allah suna fa kwantawa su dan yi bacci amma zuciyar tana alakance da ganawa da ubangiji su kanu qalilan min al-layli ma yahjum sun kasance da dare kwanciya kadan ne suke yi suna tashi su gana da ubangijinsu su yi sallah wannan yana nuna mana mahimmancin sallah da masu yin sallah inda daga cikin sifofi na 'yan aljanna wa'inda Allah subhanahu wata'ala ya ba su daraja sai da ya ambaci cewa suna da ƙoƙarin sallah abinda nake so in tambayin cikin dare bayan sauran jama'a sun kwanta da Allah sallah farilla ake yi ne ko sallar nafila ina an yabe masu yin sallar nafila idan mun samu dama malinka tashi muna yi kuma habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal aikin da Allah ya fi so a yi gobe ma a yi ko da dan kaɗan ne wajen sallan da ka ɗauka mun kanka kullum sai ka raka a ashirin ko sha biyar ko kaza gajiyawa za ka yi ka dai ɗauka sannu-sannu raka hudu ne za ka yi biyan ne za ka yi raka bakwai ne za ka yi ta dai ɗauki wanda ka san za ka daɗe kana yi haka koma ga Allah yayi an gane ko? to Allah ya samu dace babil ashari kuma a lokacin sahur gab da fitowa alfijiri kenan hum yastaghfiruna suna tsayawa su nemi gafarar Allah. In an ka ɗan kwanta an ka tashi, an ka yi sallah, ana na ana lazimi ta sun ga asbahi ta yi sai su tashi sai ta istighfari suna neman gafarar Allah wannan yana nuna mana muhimmanci istighfari daga cikin abin da Allah yake so a yawaita roƙon shi gafara saboda idan ka roƙi Allah gafara ya gafarta ma ko ma ka samu kusa ana man ana suya ana tuya ne a manta da gari duk wanda zai tuya masa an san masa ko abincin kowa da kowa ba to na asiri nake wata rana wani ba'ari ya ce min ga wai masa abincin abincin adarawa sai ni sa'a ne iske ba'ari biyar sun zagaye kwanan masa guda don ce da kun gani ba ta yanzu masa ta wata yanzu a ce wai zabar mawa mace a kwaftu yanzu ba a amshe musu cin kwafto ba to haka ne ne kenan kika manta in kana da bukata ga Allah ya zama ginshikin ka na neman bukata ka tabe shi ne istighfari neman gafara ka yawaita istighfari ka yawaita istighfari kana ta yi a hanya ka tsaya ce astaghfirullah astaghfirullah ka je wa ta killace ka ce astaghfirullah astaghfirullah kana shago kaga har karfe goma lokacin ce wani yayi baka sai da komi ba sai astaghfirullah astaghfirullah istighfari jama'a ba mu wasa ba to ga tambaya me yasa suka zabi lokacin asubahi ya zama lokacin neman gafara su saboda thuluthi na karshe ubangiji yana sabkowa daga sama yayi tambaya yace ina mai neman gafara in gafarta masa ina wanda zai roƙe ni in bashi ina wanda ke son biyan bukata a biya masa bukatarsa so da yawa kaga mutum na ta kuka gari bai yi kai ne ba ka yi don me ba suwa da gaskiya zo ya ce tashi in ba ka kasha zane ka shige kana so? ka nemi kanka mana da haka mu ringa kula da wasu bukatu na muna ganin sun daɗe ba su biya ba a ba mu ba su muhimmanci ba sannan abu na biyu wani son yake in yau ya yi sallar dare gobe in ya zaka komi shi canza a ba ka ba ne akwai abin da za a tare ma dama in kana so a buɗe ma kofa sai ka daɗe kana bugawa kenan yau ka yi gobe ma ka yi jibi ma ka yi sai ka ga biyan bukata wala Allah na biyan bukata mu bayansa da gaske Allah na biyan bukata ga bayansa mu daina shakku kuma mu daina ganin akwai abin da ya gagara Allah ba abin da ya gagara Allah Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗin sifar su yace wa fi amwalihim a cikin dukiyoyin su su wa'annan mutanen kirki haka ne ko haqqun suna da wani haƙƙi da suke cirewa ai yataqawwa'una bi amwalihim na ana nufin haqqun ba sadaka na wajibi ba ta ɗauwa'i a cikin dukiyarsu suna cire wani abu don su taimaka da shi fi sabilillah in sun tashi wa suke ba lissa'ili suna ba wanda ya roƙe su wal mahrum da ma wanda ya kame baki bai roƙe su ba Allah ka samu dace kun san mutane kala biyu ne wani bai da shi kana iya gane bai da amma ba zai roƙe ka ba ko zai kwana da yan wani wani kuma bai da shi bai iya haƙuri sai ya zace wani inda dama a yi min kaza da wanda ya zo ya roƙe ka da wanda ka gane yana da bukata ka taimaka ma kowa in ji Allah yana daga cikin ɗabi'un mutanen kirki wa'inda Allah zai shigar da su aljanna ranar tashi alkiyama da lamurin ka kula da wannan kuma da Allah ya ce wa fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu ba ce sai sun kai miliyardar ba ko kuma a zai iya yi wa ma abin da gare bai wuce jika goma in ya cire na ce hune jika uku ya ɗanyi wasu bukata na jika uku sai ya cire ko da dala ɗari na ki samu ko mutum biyu ne ya ba su hamsin hamsin shi dai in yana da kuɗi ko kaɗan ne sai ya ɗiba ya taimaka ma wanda ya kamata ya taimaka musu kenan ka ɗabi an tuda wannan ɗabi'a duk sadda Allah ya ma wani fatahi ka samu wani abu ko kaɗan ne kakkare na shi iba ka ba wanda kake ganin shi bai samu ba in muna yin haka jama'a ba mu samun sauƙi wani kasuwa ta yi daɗi ya ƙirga ya ƙirga ya sha sai ya zo wani hawa mulkin ga dace ne sai a hankali shi ko ɗan iskan kuɗin na nan ya sa cikin aljihu wai dan kakka ma gano akwai masu wannan bai da kyau bai da kyau mu ji tsoron Allah in Allah ya baka ka ce alhamdulillah in ma bai samu ba ka ce alhamdulillah in ya samu waɗanda ya kamata ka taimaka ma ba su dan Allah ba ruwanka in kai haka sai rayuwanka ta yi kyau hankalinka ya kwanta mu daina irin wannan kisa Allah ce wa fi amwalihim a cikin dukiyarsu haqqun akwai wani haƙi da suke cire ma'ana akwai sadaka da suke yi na tsawuri wannan sadaka suna ba da shi ne lissa'ili ga wanda ya roƙe su wal mahrum da wanda ya kame bai roƙa ba duk suna ganin ya cancanta su ba sai su taimaka masa Allah ya ce wa fil ardi a cikin halittar ƙasa da muka yi ayatul lil muqinin aya ce haka ne ko akwai aya ko ayoyi ga mutanen da suke sakankan cewa game da kudurar mu in ji Allah wa fil ardi a cikin ƙasa me ake nufi anan ita ƙasar abubuwan da muka saka cikinta in ka sa ido ka gani to za su zame ma aya ka sakankance ka bi Allah ɗari bisa ɗari duwatsu manya-manya saman me suke ƙananan duwatsu a kan me suke itatuwa saman me suke ruwa saman me suke mutane saman me suke tsuntsaye fa duk abin da Allah ya ajiye a bayan ƙasa Allah ce in ka kalla za ka gane ayoyin da ke nuna ƙudura tam da ya kamata ka imani da shi sa Allah ya ce wa fil ardi a cikin ƙasa in mai kallo ya kalla da kyau ayatun liqaumi lil muqinin aya ne ba guda ba ayoyi ga masu sakankancewa ga wanda lamarin Allah Allah ya ce wa fi anfusikum a cikin kawunanku kalli kanku kawai shi ma akwai ayoyi da yake nuna Allah Allah ne a falatu busiruna ashe ba za ku duba ku gani ba ku mutane kun gane kallon da ake son ku yi kallo na lura don imaninku ya karu shi yasa su maluma suka ce ba dan abauta wa Allah ba da in yi na haram cikin gaba shi babu wadda za ta lankwasa kowace amiga za ta zama za ka ji daɗin rayuwa ba za ka ji ba amma yanzu sai ga mutum ya yi haka ya yi haka cikin segon guda shi haka shi haka amma duk wata na'ura da za a kawo in ana son ta yi haka sai an tausa nan sai an jira ta gama ya haka sannan a tausa ta yi haka in ana son ta waiga sai an tausa ta yi haka ana na in babu shari sai a ce a yanzu ba ta yi sai an yi sharhinta fartabu da idan ta yi da sharje me za a samu ta ta tashi eh yanzu idan mutum ya yi da sharje da marece lokacin sharwa ba shine lokacin azumi ba in mutum ya yi da sharje in lokacin shan ruwa ya in ya samu zoɓo ya sha yana yin caji ko bai in ya samu ruwa ya shafa in ya samu gumba ya shafa duk abin da ya ɗauka sai shi sharji shi kenan ya ɗauka mutum yanzu in ya ce ma yanwa yake ji in to ka kawo in da ya shiga zai mai aiki in ka kawo mai hura za ta yi aiki in ka kawo mai kurba-kurba zai aiki duk abin da ka kawo mai zai ci gaba da aiki ku ji tausayi na Allah inda Allah ya so sai ce ku mutanen Nijar duk inda kun ka ta inda ba abincin Nijar ba bai muku aiki ba shi ka matsala ba amma duk inda ka je duniya ya an baka wani abu da ya shiga cikin ka to shikenan jiki zai fara aiki akwai aya mana mota dai wannan mai amfani da essence sai a sa mata ruwa in ba sa ba ta lalace kenan mota mai amfani da diesel sai a zo a sa mata essence in ba sa abu ta rikici kenan amma mutumin da yake cikin fale kullum ya ci naman kaji da zabi da ruwa masu kyau zadda an ka tafko shi aka yi da shi waje aka jihu in yan lalaba babu ko sisi aka rabka mai wurin daka da ya sha shi kenan ya fara aiki ba nema ba ce gare mu shi an nema shi yasa ana cin ku debi kanku dazu dazu dai an shiga na'urar na bincike yanayin jikin ɗan adam in ka duba ka ga cikin mutum yadda take kakkalla ka san Allah ya wuce a yi mai wasa don ya wuce wasa wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa fis sama'i rizqikum arzikinku da kuke amfani da shi daga sama yake sabkowa ya fala tubsiruna ba za ku duba ku gani ba nace muna ta'tabiruna ba za ku yi kallo na itibari ba kallo wanda zai sa ku yi wa'azi gashi kana magana kana ji sadda kake magana kana ganin sadda kake magana kana numfashi sadda kake magana kana motsa hannu sadda kake magana afala tubsiruna ba za ku wa'aztuwa da kuma wani ƙarin bayani Allah ya ce wa fi sama'i rizqukum ko a sama ne arzikinku yake zuwa wa ma tu'aduna da abinda ake muku alƙawari ko dai na azaba ko kuma na rahama ma'ana arziki daga sama yake zuwa saboda ruwan sama daga ina yake zuwa daga sama sai zama sanadiyar samun arziki duk wata ƙasa da ka ji ana mata tinƙaho ta ci gaba ba da ƙere-ƙere ba ne ta ci gaba ta ci gaba ne da arzikin da Allah ya sauko daga sama duk ƙasar da Allah ya rike mata ruwa aka shekara goma ba a ruwa ruwan ƙasa ma sun tsaya cik ta sai kaga sun koma suna bara saboda babu arziki sannan wa ma tu aduna abin da ake muku alƙawari na alheri kana addu'a alheri ya sauko ma daga sama sannan in ma azaba ce za ta sauko daga saman za ta zo mu shi ma aya ne Allah yake cewa fawarar da samari ina rantsuwa da ubangijin sama wal ardi ina rantsuwa da ubangijin ƙasa Allah da wa yake rantsuwa ina rantsuwa da kansa kayan kaya suka rantse da kanka mujiya kayan banza kenan kana ce na rantse da gara sai a ce wala shi ya hauka ce yana ganin shi abin nan amma Allah da ke ya isa sai ce fa wa rabbis sama'i ina rantsuwa da ni ubangijin samai wal ard kuma ni ne ubangijin ƙasa ina rantsuwa da kaina innahu la haqqun lalle wannan abin da aka ba ku labari gaskiya ne to da mili ne na alhaqun shine aka yi sabani ina yake komawa inda kun san a ƙa'ida na damiri faddamiru yarji'u ila aqrabil madhkuri ilayhi damiri yana komawa ne zuwa ga labarin da yafi zama kusa da shi to wani labari yafi kusa da wannan aya wa fis sama'i rizqikum wa ma tu'aduna arzikin ku daga sama yake sakkowa da abinda yake muku alƙawari kenan fa wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqun kenan sai zamanto Allah ya ce ina rantsuwa da ubangijin samai da ƙasa lalle shi arzikin nan da an kace zai sauko muku daga sama to gaskiya ne kuma yana iya ɗaukar ma'anar duk bayanin baya ya koma can inda ma tu aduna la sadiqu ko ba haka bane abinda aka yi muku alƙawari gaskiya ne na me na tashi alƙiyama Allah ya ce gaskiya ne wannan alkiyama da ake faɗi za ta zo ba kuma wannan hisabi za ya zo misla ma annakum tantiquna kamar yadda kuke magana kamar yadda nake magana kuke saurare babu shakku ni ne ke magana kuma ku ne ke saurare inda ba ku wannan shakku to haka ma ku cire shakkun akwai kiyama sai ta zo Allah ya ci gaba da ba mu labari ya ce hal ataka hadith dhaif Ibrahim al-mukarramin shi labarin bakin annabi Ibrahim wa'inda aka karrama ya zo maka annabi Ibrahim sai Allah ya aiko da mala'iku lokacin da za su halakar da mutanen annabi Lut suka biyo ta wajensa suka biyo sai ya karrama su bai san su ba amma ku ji abin da ya musu idh dakhalu alaihi yana suka shigo gurin shi annabi Ibrahim qalu salaman suka ce da shi salama mana aminci Allah tabbata gare ka qala sai shi annabi Ibrahim yace yana maimaida masa yace salamun kuma aminci Allah ya tabbata a gare ku qaumun munkiruna ku dai mutane ne da ake kyama ma'ana ku dai mutane ne da ba a san ku ba kaji bahaushe yake cewa ba ko ba a san halinka ba ko ba haka bane to ba dai san halinku ba sannunku da zuwa kuma yanzu an gaisa sai shi to su zauna zaunawa da suka yi faraba ila ahlihi sai ya tafi zuwa ga iyalansa malamai suka ce mala ila ahlihi khifiya sai ya sadade ba su da labari ya je gurin iyalansa ya ce musu to mun yi bako a shirya musu abinci me za a yanka musu a yanka musu kaji ya ce haba wancan baki ya kaji ba su isa su a samu dan bunsuru a yanka haba rago ya ya a samu maraki ne dan matashi a yanka musu ya fi san su ba ma amma saboda Allah ya ce a karrama baki ko to za a karrama baki shi ne Allah ce faraga ila ahli sai ya sadada raga bi ma'ana mala sai ya tafi zuwa ga iyalansa sai Allah ya ce faja'a bi ijlin samin samin ko faja'a sai ya zo musu bi ijlin da dan karamin dan maraki samin wanda yake kosashe ijlin ko dan maraki sai zo musu da maraki samin wanda yake ƙosashe shine kamil cikakke shi tsammanin shi mutane na su suna da wannan ɗabi'a kaji an ce samin yana da tsoka yana da kitse yana da mai kuma komai ba a rage cikinsa ba shi ba larabe in dai karrama ka in rago aka yanke haka za a dafo shi a kawo komi ba a ɗabiya a kawo ma ko kai kaɗai ne sai a aji maka in maraƙi ne a gyara shi su sun iya wannan komi ba a ragiya ba irin muna ba ka ɗauko ɗan ƙafar ka za ka azo a'a kamil haka suka faɗa famala ila ahli khifiyatan faja'a indahum bijilin kamil samin ya zo musu da ɗan maraƙi cikakke ƙosashe mai mai lahiyi ya kawo musu ɗalayen tambayi inda ya san su abinda zai yi musu zai fi wannan ko ba zai fi ba ina masu kuɗin mu sai ka zo gurin mutum wai sai shi ɗauko ruwa na fiyawa ta ya kawo maka ai sai ce ma ban sha kai ta hitsari kana tambaya ina da dushar take amma yanzu an soyo ma maraƙi ka tausa ka tausa ba sai mu yace shi ba sai dai ka sharuwa sai dai ka sharuwa fa qarrabahu ilaihim sai kusanto da wannan naman zuwa gare su ba su ci ba kala yace da su ala ta'kulun ashe ba za ku ci ba ma'ana ku ci manan ga abinci nan na kawo muku yaga sun kici sun ki taba abinci da ba su ci abincin ba dama tun da yazo ya ce ku dai ba a san ku ba ko ku abin kyama ne ban san ku ba misali ba nan kusa kuke ba don ma'abu mazauna karkara duk sadda wani bako ya zo suna ganin sai su ce wanga na bayanki kaza ne na kusa da mu ne amma in na nesa da su ya zo za ce wanga ne duk ne to daga nesa yake to irin haka ne to lokacin da ya kawo abinci ba su ci ba fa'au jasa minhum khifa sai ya kunshi awuje sa ai admar sai ya kudurta a cikin zuciyarsa minhu game da su khifatan tsoro sai tsorata game da su yace to wa'in ga akwai ban mamaki game da su a kawo musu abu haka kuma sun taho daga nesa ba su ci ba to su ma sai suka fahimci ya tsorata kalu la takhaf sai ce a kakka tsorata kwantar da hankalinka mu ba mutane ba ne naka ba mu ci abinci mun dai zo ne mu ma bishara وبشروه بغلام عليم suka yi masa bishara da yaro matashi wanda yake mai yawan ilimi ne Allah madaukin sarki ya samu dace shine ishaq aka mai bishara da cewa zai samu ishaq dan kula isma'il ya girmi ishaq lokacin da hajara ta samu isma'il sara ba ta da ɗa ana tare da ni ko? to suna tare da ita tsawon shekaru an yi ta maganganu a kan shekaru wasu ci ta shekara tamanin shi yana da ɗari da ashirin ko yana da ɗari ba wani abu ita ma ta ta tsuha da ya kama su to sai suka biyu suka yi mai bishara suka ce za ka samu yaro mai yawan ilimi shi ne annabi ishaq fa'aqbalat imra'atuhu sai wannan matar tasa ta juyo yayin da ta ci wannan bishara fi sarratin a cikin tsawa sarra mai ma'ana fi saihatin ma'ana ta sihu sai ta zo tana mamaki misali irin abin da mata ni da zan aihu zan samu kaza zan samu kaza fasakkat wajaha sai ta bugi huskarta irin haka ta mara huskarta ai falaqamat ta mara huskanta saboda murna faqala tace ashuzun aqi yanzu ni tsohuwa wadda nake bakarariya na kai wanga shekaru kuma ai aihu yaya akai ta ji idan ka ajiye baƙi cikin salon ɗinka iyalin kina a cikin ɗaki na gaba suna ganin juna ko ba sa gani su suna ɗaki na gaba ko kuna salon baƙi za su ga iyalin ko ba za su gansu ba ba za su gansu ba amma idan kuna hira kuma gurin babu hayaniya su da a cikin ɗaki za su ji hiranku ko ba za su ji ba za su ji to ita ma tana can tana shagalinta su ma suna nan da baki ne suna hira sai ta ji suna ce mai mun biyo ne mu ma mu sha bushara za ka samu ɗa mai yawan ilimi shine ishaq to dan nan ne da ta ji wannan sai ta yi ƙara ta buga huskarta irin abin nan wannan ta ce zani na tsoho haka kuma bakarariya shine ajuzun aqi zan aihu mamaki take yi ta san Allah zai iya wannan amma yanzu tana mamaki yaya za a yi ƙalu sai suka ce da ita su mala'iku ka zalike ƙala rabbuki kamar sun ji zancanta sadda taka wannan magana sai su ka zalike ƙala rabbuki kun ga yadda za ku gane siyaƙin magana ba ita sun ka gaya ma za ta aihuwa ko sun ka gaya ma wa sun ka gaya ma annabi ibrahim amma ita kuma da ta ji ta kasa mallakar kanta hatta yi abin da sun gane ta gane sun jiya to sun ka tashi ba da ansa ba shi sun ka ba ansa ba sai suka ce a duk da kina mamaki mu dai ba mu san yadda za a yi ba amma haka ubangijin ke ci dan waye ubangijin ki innahu huwal hakimul alim shine mai yawan hikima kuma shine mai ilimi ya san hikimar da zai yi kuma ya san ilimin da zai amfani da shi don ki samu ɗan da haka mu da yan sako ne yanzu sun ba shi labari yanzu ya samu natsuwa kala sai ya ce da su fama khatbakum ayyuhal mursalun to wani labari kuke ta da shi ko wa'annan manzanni ya gane mission ɗinsu a wajen shi ta ƙari kuma su annabawa masana Allah ne duk inda suka fahimci wannan mala'ika ne ya zo zai iya yiwa ya zo da yin ayyuka da yawa to yanzu in kun ka bar na ina za ku za ku koma kun gama misiyon ɗin ne ko akwai wata misiyon tambayar da yake nan ƙalu sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin ai mu an aiko mu ne zuwa ga mutane mujrimai mutane masu yawan zunubi masu laifi linursila alaihim hijaratan min tin dan mu jefa musu duwatsu na wuta wadda za ta kona su hijaratun min din haka ne ko musawwamatan inda rabbika wa'inda wa'innan duwatsu suna da alama musawwama ay mu'allama mu'allamatan inda rabbika an sanya mata alama a gurin ubangijinka akan wane ne alal mutajawirina li hududillah alal mutajawizina li hududillah ma'ana akan wa'inda suke tsallake dokokin Allah subhanahu wata'ala al-mubalighin fil kufri wal ma'asi wa'inda sun kai makura wajen kafirci da sabon Allah ma'ana mu'allamatan musawwamatan inda rabbika lil musrifin an sanya mata alama daga gurin ubangijinka game da wa'innan mabarrata ma'ana kowane dutse da alamar da an ka samai ga wanda zai samu wanga dutse ya samuwa ne wanga dutse ya samuwa ne wanga dutse ya samuwa ne kenan babu wanda mai zai kuskure mana shi fa akhrajna man kana fiha min almu'minin Allah ya ce sai muka fitar da duk waɗanda suke mu'minai ne daga cikin wannan gari mutanen lodo da dare ko da sun ka shiga gari wayannan sun ka gansu sai suka zaburo shi dama yana da daji tun da an ka ce mai yaya baki an kanin shi ya tashi Allah sa ba maza na ba ko da yazo sai ga maza ne su kuma yan gari sun gansu sai suka ruga da gudu suka je suka gaya ma junan ai yau akwai haraka akwai haraka wasu baƙi gidan wani shi ko da yazo ma sun yi cinkoso sun cika su dai jiran suka dare yayi duk abin da zai faruwa ya faru kun san babu mara kunya irin dan lewadi fa mutum zai shekaru yana zina baka sani ba amma in ya fara liwaɗi watanni kaɗan za ka gane ɗan liwaɗi babban musiba ce saboda duk wanda aka yi liwaɗi da shi so ɗaya in ba taimakon Allah ba bai iya bari me matsalar in ka zuba mace ruwan mani a jikinta in ta yi fitsari ta zubda su tana da wurin da za ta ajiye shi kuma tana da damar ta zubda su ba zai cutar da ita ba don a haka Allah ya yi ta shi kuma namiji bai da wurin da zai ajiye ruwa in ma sun shiga ba su da wuri a cikin jikin shi to in ba su hito ba za su lalata inda suke saboda su lalacewa za su yi rubewa za su yi ina idan to aka saka mai romani a duburarsa wannan romani za su lalace sai su rube sai su yi tsutsa a cikin jikin a daidai wurin to ita wannan tsutsa abincinta shine ruwan maniyin da ake zuba mata don haka idan ruwan suka lalace yanzu tsutsar ta sauro sai ta rinka cin wurin to bai iya zama ya zai zama kamar mashayi shayi kun san ƙaurar mashayi shayi ya zama bai samu shayi ba hammare ci yayi zaka ga irin shi hajja suke yi za ga kamar zai ta haicinsa ina zai samu daɗi ya samu premier ɗin ya ja zai ce why to shi ma haka ne ce sa da wuya ka ji an ce wai an kama mutum yana zana amma in akwai ɗan liwaɗi cikin ku da wuya ya ɗau lokaci ba a kama shi ba saboda da wannan ya kai wannan yanayi to shi ko a ina ne ma a biya mai bukata ko ya biya bukata shi shi kaɗai ne aka bukata shi mummuna abu da kaga Allah ya hana abu in kai bincike akan shi mummuna abu ne ba ganin wannan na American da ya hau a yanzu shi a ɗabi'a fa ko ba musulmi kake ba kana da hankali su wa'annan daga cewa a yi auren jinsi mace ta auren mace namiji a auren namiji me manufarsu ai ba komai bane manufarsu su lalata musulmai da musulunci ne ai su ba su yadda su yi ba su yi amma wannan sai ga wani hada zanga-zanga wai a bari kowa na da yanci inda kai dabba ne baka da hankali na kare mu fakharjna man kana fiha min almu'minina muka fitar da wa'inda suke cikin wannan gari na daga mu'minai kuma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin Allah ce ba mu tarar da komai ba lokacin da za mu yi azaba ga kahiran waɗanda suka yi imani babu komai nasu bancin gidajen da suke a ciki idan fama wajadna fiha ba mu tarar da komai a cikin wannan alƙarya ta mutanen lodo ba yayin da za mu hallakar da su ghaira baiti min almuslimina banda gidajen musulmi amma duk wanda yake mai imani ya hita Allah ya ce man annabi lodo da subahi ka hita da iyalanka ko hita duka ka ku juyo amma mata ka sai ta juyo saboda abin da ya shafe ta zai shafe su ita ma mutum ne banza shi haka aka yi kuma Allah ya halakar da ita fatarakna fiha ayatan muka bar aya a mana a cikin garin da mutanen lodo suka yi zama muka bar gurabu muka bar gurabu na zama wurin zaman su kun gane ko lilladina yakhafuna al'azab al'alim ga duk waɗanda suke jin tsoron azaba mai radadi a wurin Allah bana hayyau in kattahe wannan gari da ka zo ana nunawa ga inda aka halakar da su ko ciyawa ba ta hatuwa wurin wannan alama har yanzu tana nan saboda mi mu kiyaye hushin Allah Allah ya samu dace yanzu ana nuna mana lokaci yayi ya Allah kare zamu tashi gaba da kissar annabi Musa yayin da Allah ya yi kashi zuwa ga Fir'auna abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk